الشافعي ابن شيبة والبوسي والذي فسر مولاه شيخ الإسلام الشيخ طاهر عثمان البوسي رضي الله تعالى عنه حكمه الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن Thank you.
لم يظهروا على عورات النساء أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يخرجن لأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليقولوا ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ubangiji yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana kuma yadda ya faɗa ayar baya a gaya wa muminai maza su rufe idon su gabarin abin da ya haramta su kiyaye farjin su gabarin abin da ya haramta to ga na mata shi ma ya zo wa kullin mu'minati ga yawon mata mu'minai yaghdunna min absarihinna su rufe idanunsu kar su ga abin da ya haramta su gani idan mutum domin shi ido an ce ma a masa shamaki to da ido ya sauka akan abin da ba shi da kyauta sai a rinza a rinza idon a hana shi ganin abin da yake na haramun din ko mazan ko mata yaghdunna min absarihinna su rufe idonsu in kar su ga haramun wanda Allah ya haramta wa yafunna furujahunna su kiyaye farjin su kar su yi amfani da shi sai akan mazajen su kadai maza su su samu wuri biyu wato suna da iko a su su yi amfani da matansu suna da iko su yi amfani da kuyayyinsu amma ba na uku wani ta je wara a zalika fa ula kamar adu amma mata su kan mazajensu kadai ba wani banda mazajensu yanzu na minin sirrin na ko ya sun na furu jahunna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna kuma illa ma zahara minha wa sai dai abin da ya bayyana daga cikin jikinsu yanzu na minin sirrin na wa ya sun na furu jahunna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kar su bayyana adonsu sai abin da ya bayyana da kansa ma'anan ado wurin ado wato wurin da ake daura gol a wuya kenan ya sauka kan kirji to shi aka ce a rufe shi haka kuma warwaro na zinariya da ake sawa a hannaye shi ma a rufe wurin sai za aka ce wuraren adon ne ba kayan adon ba domin in ta yi ta sa zannuwa zannuwan suka zan masu ado ba za a ce ta cire ta jefar ba a waɗannan wuraren ne aka katanganci aka kiyaye don saboda fitina tsoron ganin mazaje kan su gani su fitino wa yanzu na min sai na ya fasa huru jahunna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha zai da abin da ya fita da kansa wa huwa alwajhu wal kaffani Fiska dole fiska ta zama tana bude hannaye dole su zama suna bude ba za ce ko ina za ta rufe idon ta kar ta ga hanya ba ta ta karo da mutane da motoci da babura da jakuna a ba a ce haka ba idon ta dai a bude in idon ya hangi wani abu mai muni to a rufe idon a wannan lokaci ha kuma wuraren adonta ta rufe wuraren adonta wala yubdina zinata illa ma zahara min nasiri abin da ya bayyana huwa alwajhu wal kaffani sai fiska kenan da tafuka abinda duk ya ya wuce fiska da tafuka wurin mace diya to ya zama abin rufewa al'aura ne gare ta shi ko namiji mughallazar al'aurarsa tsakanin cibiya da gwiwa mata kuma wato duk jikinsu a rufe shi sai fiska da hannaye illa ma zara minna wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna su sa mayafi su rufe kirjinsu wato jaibu aljihu to yawanci aljihu a zamani wancan zamani watakila a gaba suke sa aljifansu na mata da na maza sai su sa mayafi su rufe wurin aljihunsu wato su rufe kirjinsu kenan wani yadda ibn bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wato ba za su bayyana adonsu ba sai mazajensu kawai awa ba ihinna ko ko iyayensu wanda suka haife su awa ba ibu'ulatihinna ko ko iyayen da suka haifi mazajensu awa bana ihinna ko ƴaƴansu da suka haifa awa bana ibu'ulatihinna ko ƴaƴan mazajensu wanda suke tare ba su suka haife su ba kishiyoyinsu da suka haifa awa ba ibu'ulatihinna a awa bana ihinna awa bana ibu'ulatihinna aw ikhwanihinna ko wajen uwansu wajen uwa ko wajen uba ko wajen duka gaba daya aw bani ikhwanihinna ko ƴaƴan ƴaƴan ƴan uwansu maza wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya a wamna ikhwanihinna a wamna akhawatihinna ko ko ƴaƴan ƴan uwansu mata ta wannan hanya ne ya zama su urwatun zubair suke shiga wajen ummu na aisha su karbi hadisi su gidan matan manzon Allah su sai na abdullahi ibn umar shi dan uwan shi yana daga cikin dan uwa ne ga hafsat awabna inna abna gurjin awshwani hinna aw ba hana yan uwansu su zauna da su ba wato wanda aka lissafa nan duka ayyadda su zauna da mata ya zama suna ganin su ba sai sun yi lullubi mai nisa ba waɗanda aka ambatan nan duka su ba za a ce su yi lullubi duka gaba ɗaya ba in waɗanda aka ambatan nan aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna ko ko mata yan uwansu amma matan musulmi tun da aka ce nisa'ihinna ba ce nisa'i ba nisa'ihinna yan uwansu mata musulmi aw bani akhawatihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna ko kuma bayinsu mata in suna da bayi bayan su za shiga wajensu ba tare da sun yi matsanancin lullubi ba to kuna ji dai alkur'ani kullum yana tabbatar da bayi to don nazara ya ce ya zo ya ce babu bayi eh mun ji mun yarda saboda doka amma mu yarda ba wajen imani wajen imani mun yarda da abin da Allah ya ce mun yarda da abin da annabi ya ce doka kuma in ta zo ta fi karfin mu sai mu bata ta ta dokawa amma imanin mu ya nan inda yake aw bani ikwani na wa dawli sha'in aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ko kuma tsofaffin mazaje masu yawo suna baran abinci ghairi ulil irbati min rijali amma ba ya zama su wannan tsofaffin da suke yawo suna baran neman abinci ayyata shiga wajen mata amma ba in ba su da sauran bukatan mata in ba su da sauran bukatan mata ghairi ulil irbati min rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa'i ko kuma yara waɗanda ba su taɓa yin aure ba ko ba su san amfanin mata ba su amfanin da ake yi da mata ba ba su ba su san amfanin da ake da mata ba to wannan an yarda su ga samu mata ba suna cikin lullubi ba a nan jama'a irin abubuwan da suke faruwa a yanzu zamani ne ya zo da su suka fi ƙarfinmu kamar yadda manyan 'yan mata suke tafiya makaranta suna hulɗa da mazaje a makarantar boko kamar yadda waɗansu mutane suke tara matan aure da zawarawa su sa mazaje suna karantar da su duka wannan bid'a ce ta haramun ba bid'a makaruhi ba bid'a ce haramun kuma idan ya zama na gwamnati ya zama doka ya zama dole mu ba yadda muka iya amma mutanen da suke tara matan aure da zawarawa sa mutane suna karantar da su wannan bid'a ce kuma ta haramu domin kowace mace haƙƙi biyu ne a kanta akwai haƙƙul layi akwai haƙƙul abdi akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bawa in tana da in tana da miji kuma a wajen mace kullum haƙƙul layi ghalib wajen dukiya kuma haƙƙul abdin galib idan haƙƙi ya haɗu ga haƙƙin Allah ga haƙƙin bawan Allah amma ya shafi mace to haƙƙin Allah shi ke rinjaye iko ga haƙƙin Allah ga haƙƙin bawan Allah a wajen dukiya to haƙƙin mai dukiyar shi ne da ake rinjayarwa misali kana da abokinka kun tashi makaranta ko wani hali girma tare masoya juna kwarai da gaske sai ya zo ka nema masa hotel ka raza ka nema masa ɗakin baki ka raza kana da mata biyu sai ka ce masa ai tare muka tashi na yadda ka zaɓi duk ɗakin da kake zo ka kwana a ɗakunan mata na guda biyu ko matar mai ɗakin na yadda mata ta ce na yadda ta kwana ta maka hidima sai Allah ce to na yarda da gidan kam ko ka bashi gidan ma na yarda haƙƙina na na haramta zalunci yana na akan sha'anin gidanka haƙƙina na hana zina yana na akan sha'anin matarka to na yarda gidanka in kaje duk ka bashi ma na yarda amma matarka tun da kace ka ka dauki haƙƙinka sauran haƙƙina to a fito da ita ta je ta yi idda ran da ta gama idda ka nuna mata wannan mutumin in tana son ta aure shi amma banda yau haqqullahi ghalib kenan saboda haka ko ka ce ka yarda matarka ta je makaranta a karantar da ita ta je makarantar matan aure a karantar da ko ka ce ka yarda Allah zai ce shi bai yarda ba to duk malaman duniya ba wanda isa ya ya ya, kauda haƙƙin Allah akan abin da Allah ya ajiye bakon dukiya haƙƙul haƙƙul adami galib akan mace haƙƙul lahi galib wani misali irin wannan gashi dai yanzu Allah ya hana abokinka ya kwana da matarka amma da yadda kai ka yadda a kwana da matar taka a gadonka a gidanka amma Allah ke ya yadda da gadon da gidan duka amma matar ka bai yadda ba haƙƙinsa shi bai yafe ba sai ta fita ta yi idda to irin wannan da yanzu wani mai mota ya zo yana wucewa sai yarka ta fita sai a'udhu billahi Allah ya sai motar ta buge yar sai ta mutu kaga haƙƙi biyu ne anan Allah ya hana kisan kai akwai haƙƙinsa kuma kai an kace an kashe maka ɗiya akwai haƙƙinka da ka fito ka ga mai mota ka je ka abun ka haka Allah yi dama kwananta ya ƙare yau ko baka zo nan ba za ta mutu kwanan ka ni ne ubanta na yafe shikenan in gwamnati bata gani ba domin ita ma tana da haƙƙi ita ce mai ƙasa in bata gani ba shikenan magana fa ta ƙare ba kaman haƙƙi na mace ba haƙƙin da haƙƙun lahi galib to haka abubuwan suke tafiya in abu ya shafi dukiya haƙƙin ɗan adam shi ne yake da rinjaye in abu ya haɗu akan mace ne haƙƙi biyu ya kanta to haƙƙin Allah ke rinjayarwa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna abubuwan nan duk da aka lissafa kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza maganin su sai dai tuba wa Allah ku tuba wa Allah jami'an ya ku muminai ku tubu ila jami'an dukkan ku gaba daya ayyuhal mu'minuna ya ku muminai la'allakum tuflihuna don ku samu babban rabo saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban muminan duniya da lahira saboda haka yake cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi fi kulli yawmin 70 marra wa fi riwayatin 100 marra يا أيها الناس توبوا إليه واستغفروا وإني لا توب إليه في كل يوم سبعين مرة كما رواية أمر المزني يا كو متاني كتوبة والله ني إنما دباني da zunubi wato ina tuba wa Allah sau saba'in ko sau ɗari a ɗaya rana saboda da tuba ga Allah wajibi ne akan mu saboda bin wannan umurni kuma annabi da kansa Allah yana cewa wasu daga firhu innahu kana tawwaban ka tuba wa Allah Allah mai karban tuba ne tare da baya zunubi baya iya yin zunubi din saboda haka jama'a ta tuba wa Allah ai ta tuba wa Allah duk wanda ya tuba annabi yana cewa at-ta'ibu min zambi kamar la zamba lahu duk wanda yake tuba daga zunubi Allah ya yafi masa zunubinsa ya mai da shi kaman ba mai zunubi ba mai tuba wa Allah sau goma sau ishirin kenan ɗaya rana amma mai tuba wa Allah kaman sau ɗari da safe sau ɗari da yamma a cikin gayyan zikiri ya tubo Allah talatin ɗari biyu da talatin kenan to ba a tayi bane wani attawabu ne ya wuce maganan an yafe masa zunubi ya isa wurin soyayyar Allah inna Allah yuhibbu tawwabina saboda haka ake karban ɗari kun waliyai don a yawanta tuba din a samu isa wannan matsayi Allah yana son masu yawan tuba wa tubu ila jami'a ayyuhal mu'minuna ku tuba Allah gaba ɗayan ku ya kuma ne la'allakum tuflihuna in kun yi haka za ku samu babban rabo wato la'alla wurin Allah tabbataccen abu ne a tsakanin mutane da mutane kuma ana zaton zai yiwu daga hannunku haka sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da kuka faɗa cikin wannan larabci kun ce tun daga zuciyar kun yadda Allah shi kadai ne shi ne Ubangijin mu shi ya zama shi ya kasa shi komai da kowa shi kadai muke bautawa Annabi Muhammad ko kun je kun yarda bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko da wannan addinin Islam wanda muke yi kun je kun yarda kuma Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne cikin manyan manzanni wanda Allah ya aiko shi kamun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai shi ya zo duniya ta wata hanya mai ban mamaki Allah yana yin mutane tsakanin mace da namiji amma ya yi Adam ba tare da uwa da uba ba ya yi Hawwa'u ba tare da uwa ba sai ya annabi Isa shi kuma uwa kadai ba tare da uba ba kuma an duba mu din ma da muke muna da uba ai ba uban mu ne yake kera mu a cikin uwar mu ba shi uba abin da aka saba yi da shi ya saba yi amma kera mutum a mai da shi mutum tun daga ruwan maniyi har a mai da shi mutum aikin Allah ne shi kadai yadda aka kera kowane jinjiri cikin uwarsa haka aka kera annabi Isa alaihi salam cikin uwarsa ba tare da uba ba da ikon Allah da kaliman kun kun yarda da abin da kuka faɗa kun yarda da abin da kuka faɗa ku ce alhamdulillah daga yau kun zo musulmi alhamdulillah duk abin da yake ya waje ba kan musulmi ya waje ba kan ku duk abin da musulmi suke tsammani a wurin Allah za ku samu insha Allah muna muku murna menene sunan kowannen ku na sunansa na yaya sunansa kusurar ka ai wannan sunan musulmi ne dama iyayen da su ta masa sunan musulmi da rike shi da rike shi da amfani da shi sosai yohana mai wani suna ke sunan musulmi Usman.
usman ta da wani masha Allah mun gode mun gode tun daga yanzu za ku kame bakin ku ba za mu sha ruwa sai rana ta bani rana ta bani ku ni za mu ƙara gaban da azumi tare da ku kuma babu cin naman alade duk da yake musulmi ba ma cin naman alade daga nan kuma za ku ci gaba da wannan sallah kullum sau biyar za ku yi wanka ku yi sallah wannan wanka da za ku yi kowanne ku yan kwanta da matar da ya irin wannan wanka sannan ya yi sallah to daga sallah sai zakka Allah ya ba ku dukiya ku fita zakka ga azumi ne muna yi kuma Allah ya ba ku dukiya ba ku lafiyar hanya ku je ku yi haji muna muku murna kun zo musu mu jan uwanmu alhamdulillah wa an kihu da ya ma minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un alim wannan aya wadda ta bada umurni cewa mu musulmi mu aurar da ‘ya'yanmu ko abin wadittakanmu wanda ba su da aure’ mu aurawa mazajenmu samari ko gwagware wanda ba su da aure wannan aya an ce ta ta rage hukuncin ayar azzani la yanku illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yanku illa zaniyan aw mushrikun mun karanta karatun cewa mazinaci ba yadda aure kowa ba sai mazinaci ya yar uwarsa mazinaci ya ku ba yadda aure kowa ba sai mazinaci dan uwanta to wannan aya da ta bada wannan umurni bata jebance ba kenan wanda baya kyama idan karuwa ta ce ta duba ya iya aurenta ko kuma bata duba din ma ba a iya lallabawa domin wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah inna mar'ati la taruddu yad lani shi ne ce tallika yace uhibba ki an fikha ina da mata duk wanda ya mika hannu ba ta korewa ya rasulullah baya so yace tana zina balle ya mata bodara 80 yace mata ta duk wanda ya mika hannu ba ta kore hannunsa sai ce a'a wannan ai sai ka sake ta yace a ina son ta ya sai to rike ta to saboda haka kenan daga daga gara ka zauna da mai mai lalata din akan kai ka zama mai lalata domin in ya sake ta hankalinsa yana wajen ta wata za a sadu a cikin lalata saboda haka annabi ce to ya rike ta wannan ko ya faru wajen sau uku wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matata ba ta mai da hannun mai shafa a a sake ta ai ina son ta ka rike ta wa ankihu al-ayama minkum ku aurawa zawar ku aura ku aurar da zawarawa a cikin ku da yan mata wato marasa maza ku aurawa gwagware da samari a cikin ku wato marasa mata wannan umurni ne daga Allah to shin tun da umarni daga Allah wajibi yakan zamo sai dai ya samu sauki a sauwake shi yaya magana aure yake kenan sai masu hukamiya suka ce wa bi tibarin nakihin nikahu wajibu nau mandubu nau mubahu in za ka tambayi hukuncin aure wajibi ne ka tambayi wanda zai aure tukuna wanda zai aure ce ni ba na iya zama ba mata dole ni sai da mata ce to ba ko ba shi zai yi yayi aure dole dole sa in kuma ya rasa bashin mai ce wata wata hajiya tana da gidan tana da kuɗi miji ne kawai ba ta da shi ya aure ta sai ya zauna a gidansa kaga ba lalata to to saboda haka in dai ba zai yi hakuri ba to sai yayi aure dole wannan ko ce shi ko da matan ko ni dai in na samu matan tana so amma ba ta dame ni ba to ina dukiya yayi matar saboda yi sunna irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda yake sunnata to ba nawo bane a idan kuwa mutumin baya son matan ba su dame shi ba to kada yi aure aurensa zai zama haramun to zai suci bai wurin Allah shi baya son kwana da iyali ita ko tana so a kwana da ita to kar ya aure ta in ya aure ta ya aikata haramu domin ya cuci baiwar Allah wa bi tibarin nakin nikah wajibun aw mandubun aw mubahu ko ko wannan kuma wanda yake ko da ko da mace ko ba mace duk ɗaya ne a wuri na ribar damu ba ni dai na san ba zan yi lalata ba matan ba su dame ni ba to wannan ya halatta gare shi in yana da in yana da iko da gida da abinci da abinci ciyarwa da sutura kuma da lafiyar da zai kwanta da matar to an yadda ya yi auren ko kuma kar ya yi auren duk ɗaya ne kaga aure yake wajibi ko mandubi ko mubahi ko ko ya zama haramun in akwai cutar ɗan adam a ciki wa an kiwa lana minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum haka kuma wannan umarni na farko umarni ne akan ɗiyan mutane ‘ya'ya ba bayi ba to haka bayi ma Allah ce bayan ku sadaye su ma ku yi musu aure ku yangin ku har yanzu dai maganan ku yangi wasali min ibadikum wa ima'ikum da ku yangin ku su ma ku yi musu aure idan kana da baiwa to ko dai ka aurar da ita wa mutumin da zai zauna da ita irin rayuwa ta duniya ko kuma kai ka sa ta ɗaki ta zama sadakar ka amma ba yadda ka basu suna yawo bayinka ne mata bayinka ne ba suna yawo ba yadda ba saboda kangewan banna wa ku da yin wasalmin ba dugo ya kuma in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli kamar an ce to ya Allah idan ba su da ikon auren fa ya za su yi Allah ji ai zai zai wadatar da su wai ya tafarraka yi wani la kulla min fadli Allah zai wadatar da su in ya kunu fuqara'a ko da matalauta ne yughni Allah min fadli Allah zai ba su wadata daga falalarsa wani ya taɓa yin ƙaran talauci wajen wani babban tabi'i yace kana da mace ya to ka je kai aure da ya aure sai Allah ya wadatar da shi nan da zai samu wadata to wani kuma zai zo ya ce talauci ya dame shi zai kana da aure ya ce ba ni zai ce ka je kai aure ya je ya aure talauci bai ragu ba sai ma karuwa ya yi ta yi sai ya dawo ya same shi har yanzu da yana cikin wahala e to ashe wannan ayar in ya kunu fuqara yughni wallahu min fadli ba ayar irin ku bane irin ku ayar ku wani ya tafarraka yughni Allah kullu min fadli ka je ka rabu da ita Allah zai wadata ka sai ya rabu da ita Allah ya wadata shi ya samu ta yi aura ya kunu faqara yughni min lahu fadli wallahi shi Allah wasi'un alimun mai yalwa ne a cikin komai nasa mai yalwa ne alimun masanin abin da ya dace da bayinsa na kuyi ko ku bari الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتيكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ردنا تحسنا لتبتغوا ارض الحياه الدنيا ومن يكرهن وإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف mutumin da ya nemi kudin aure ya nemi kudin aure bai samu ba ya nemi wadda wata hajiya wadda zai aura ta yi gidanta bai samu ba shi ma ba a ce ba a yarda ya yi lalata ba wani stafi sai ya dai ya kame wani stafi da zaji kan to sai dai ya kame har lokacin da Allah ya wadata shi ya samu kudin aure an yarda ko da bai ware aura kuma in Allah ya ba shi wata hajiya sai ya je ya aure ta ya tare gidanta ita tana da gida tana da kuɗi abinda ba ta da shi yanzu miji to ya je ya zama mijinta ya aure ta ya zauna da ita ya kame addininsa wal yastafi la ilahi nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli har lokacin da Allah ya wadatar da waɗannan irin mutane min fadli daga falalarsa ya ba su kuɗin aure ko ya ba su daman aure din hatta wallazi yabtaghul kitaba imma malakat aymanukum a cikin bayinku kuwa waɗanda suke neman a rubuta musu fansa to a rubuta musu fakatibuhum in alimtum fihim khairan idan kuka san alheri zai zama gare su in kun yantar da su din to haka din yafi ku rubuta musu fansa abin da za su biya shekara shekara har su gama fansa amma matukan ba su ƙarasa fansa ba to hukuncin su hukuncin bayi ne babu limancin juma'a in ji wata furu'a ko babu shaida na abin da ya shafi jini babu abubuwan da bayi ba za su yi ba duka ba zai ba haka dai kuma sai ran da ya garasa biya sannan ya zama ɗa cikakke fakatibuhum wanda suke neman fansa a cikin bayinku fakatibuhum ku rubuta musu fansa in alimtum fihim khairan idan kuka san akwai alheri gare su domin su zo su cika masallacin juma'a ina ba'atuhum min malillahi alladhi atiyakum idan suka rasa kuɗin da za su biya kuɗin fansan to a biya musu fansan a cikin baitul mali fakkura kafa a biya musu a cikin baitul mali min malillahi alladhi atiyakum wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i kar ku tilasta ‘yan matanku a kan yin karuwanci, in aranna ta hasunan idan suna son kame kansu kar ku tilasta musu karuwanci. Turidun ardal hayatin duniya. Wannan aya saboda Abdullahi Ubayyin da sauran irin waɗannan banzayen irinsu sukan sai ‘yan mata su ajiye suna yin taksi da ‘yan matan. suna yin zina suna kawo musu kuɗi suna yin zina suna kawo musu kuɗi shine Allah ya hana da wannan aya kada ku ajiye ɗan mata a riƙa yin tafsi da su suna kawo muku kuɗi ba yadda ba kuma yana cikin irin wannan mutum ya bar yasta ta shiga duniya ta je tana yawo inda ta ga dama ta kwana inda ta ga dama saboda wai kanta ya waye kuma kai ka yarda da ita ba za ta yi komai ba baka san inda take ba tana london tana america tana dubai tana ina ne amma yarka ce to wannan an tilasta ta an tilasta mata kenan yin lalata domin ba ka tare da ita kai ubanta ba wani wanda take jin tsoro daga ita sai Allah ita kuma in ta shiga daki to daga ita sai shaidan idan wani mutum ya shigo duk abin da ba a so zai iya faruwa tunda tana tare da shaidan ne saboda haka duk masu tura ƴaƴansu tafi duniya din nan kamar sun tilasta su ne su je su yi lalata don su kawo musa musu kuɗi in rata su di tabtabu arzal hayatin duniya don ku samu abin duniya ku daina sa ƴaƴanku dole su yi karuwanci don su samu muku kuɗi ko bayan ku su yi karuwanci don su samu muku kuɗi di tabtabu arzal yukuri hunna fa inna allaha min ba'di kirahin ghafurur rahim duk wanda ya kuskura ya tilasta mace ko budurwa ko baiwa akan zina ta yi to ita kan ba ta da alhaki wanda aka tilasta ta ta yi din domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'ar ummati salatun an ɗauke wa al'umma ta laifin abu uku an shi ne na biyu kuma sukuri alaihi abin da aka sa mutum ya yi dole to ba a rubuta masa laifinsa a mai kuri hunna fa inna Allah min ba'di ikrahin ghafurur rahim ita matar da aka sa ta tilas din to ita kam an yafe mata laifi amma wanda ya sa ta tilas an rubuta masa laifi yana kansa saboda haka mutane su mai da hankali kada mutum ya saki yarsa tana yawo inda ta ga dama wai sa wai wai saboda zamani ya kawo haka kuma kai ka yarda da yarka duk inda ta je a'a in ka yarda da yarka ai shaidan yana tare da ita tunda ita ba masumiya bace za ta je wani wurin da ba za ta iya kare kanta ba ba za ta iya kare kanta wani babban mutum ne ba ta jin tsoro ta tana jin tsoron ta saba masa to sai yayi komai da ita saboda tsoron da take yi ko kuma wani mutum ne mai mugun hali ya zame ta ita kadai kai kuma kai ka tura ta zama ita kadai din to irin waɗannan abubuwa duka a kiyaye su kar a Allah bai ce mu bauta wa zamani ba bai ce mu bauta wa duniya ba bai ce mu bauta wa shedan ba in kace zamani Allah ce ka bauta wa zamani ne Allah ce ka bauta masa ne ba zamani ba in kace shedan ne Allah ce na ce ka bauta wa shedan ne ya bani adama alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan ai na ga ya muku ka bauta wa shedan inna lakum aduwwun mubin wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahin ghafurur rahim ita mace za a iya yi mata lalata a dole ko a yafe mata zunubin amma namiji ba a ba a sa shi yayi lalata dole in kuma ya faru ba yadda aka iya shi ma an yafe masa din kamar yadda ya faru a wata ƙasa wata mace mai daraja amma ba ta samu mijin da ya dace da ita ba ba ta samu royal family irin ta ba sai ta hango wani mutum yana wucewa ta ce a kira shi mutumin lubnan aka kira shi shigo ya ce ina so ta ce masa ina so mu zauna tare da kai na wani zamani gurgudu ina son ka sai mutumin ya ce a ya za mu zauna ba ki da aure ba ni da ba aure tsakanin mu zauna ca to me za ka yi biya kake so kenan yanzu ba za ka yadda ba eh baka ga sojoji ka wuce kofar gidana ka shiro gonan ba eh to zan haɗa ka da su ce ka shigo mini ba izini dole sai ya zauna ya zauna aka yi ta lalata aka yi ta lalata sai rannan ta sallame shi ta ba shi kuɗi sai ce to ya zan yi fita ga sojojin nan ke zuba a suna eh gaskiya ka yi tunani sai ta kira dina mata suka zo aka ci abinci aka sha ruwa da dare sai aka kowace ta shiga motar ta sai ta kira direba sai mutumin sai ya sa kayan mata wannan matar ka sauke ta wuri kaza aka je aka sauke shi a wani wuri kaga wannan an sa shi dole kenan idan matar kuma an nemi ai lalata da ita an matsa mata tare da yadda za ta yi to sai ta ce ina son a nuna mini bayan gida in ta je bayan gida in ta ga hanyar gudu ta can ta gudu in ba ta samu ba to shikenan babu laifi a gare ta laifi yana kan wanda yake da sata kuma ya kure hunna fa in Allah ba da ke na gafurur rahim أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموئدة للمتقين الله أبنجي يتي تندق فرق عينات سورة أنزلناها to wannan sura dama Allah ya ce sura ce an saukar da ita za ta yi bayani ta bayyana hukunce hukunce walagan haƙiƙa Allah ce walagan haƙiƙa anzalna ilaikum mun saukar muku ayati mubayyanatin ayoyi wanda aka yi bayanin su filla filla wa matsalan da kuma waɗansu misalai min allazina kharau min qablikum wanda suke kama da abubuwan da suka faru daga jama'an da suka riga ku kamun ku zo ko izatan kuma na kawo abin duk ya zan wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah kamar yadda Allah ya ce yazukum an yazukum Allah an ta'udu lil abadan in kuntum mu'minin kuma bayanai na abin da ya shafi umaru na aisha ya shafi yusuf lokacin da zalika ta neme shi yaƙi kuma ta suka ta nemansa yana ƙi allah ya bayyana kukutarsa wannan yana kama da wannan na aisha ha kuma maryam kafarin yahudawa sun mata ƙarya sun ce ɗan da ta samu kaza kaza ne sun mata ƙarya sun mata bauta ne irin wannan wata rana wani malami bature ya samu malamin musulmi sai ya ce masa dalla ka ba labarin matar annabi kunnan mana wanda aka yi magana a kanta sai ya faɗi magana hadisul hadisul ifki ya ce oh ai an yi matan ai iri iri a duniya kana so in baka amsa ne da hankali ko da karatu yace ba ni da hankali yace manyan mata guda biyu aka yi a duniya wato aka ce sun yi lalata su biyan nan amma ɗaya tana da miji har tara su kuma bata aihu ba ɗaya kuma ba ta da miji amma ta aihu maryam kenan da aisha ɗaya ba ta da miji amma ta aihu amma ta ƙaryan kuma ta yi zina ɗaya kuma tana da miji amma ba ta aihu ba amma ta ƙaryan zina sai ya ce a to ga ya min a babin karatu ya ga abin ya fi karfinsa an koma za a shafi haƙƙin maryam da isa annabi isa to ga ya mini a cikin nafsi ya ce nafsi kam allah gabaki ɗaya ce dukkan su gabaki ɗaya ƙarya aka yi musu babu wanda ta yi laifi a cikinsu daga nan suna da ku ayatun bayyanatin wa masalan da buga misali min allazina khalaw min qablikum wa mu'izatan da wa'azi lil muttaqina ubangiji tabaraka wa ta'ala wato bawansa in ya kai wani matsayi na kulla ko na mahabba to Allah yana kishinsa baya so ya ga yana son wani abu har abu ya shiga zuciyarsa annabi ibrahim alaihi salam ya tso bai samu ɗa ba ya roƙi Allah Allah ce ya roƙe shi ya roƙi Allah rabbi habli min salihin Allah ya yarda ya bashi ɗansa Isma'il da ɗan yan shiga ido ya yi kyau ya data ya yi kyau sai Allah ce sai yana son ɗan kamar yaya sai Allah ce ya yanka shi ba sai yana na ake son zaba ko to a yanka shi sai je ya da shuka ko zai yanka din sai Allah ya kwashe ɗan ya kawo rago aka yanka rago kaga nan an sai sai ta soyayyar kenan aje ko da an ce yanka shi zai yanka shi yake an sai sai ta wannan soyayyar tsakaninsa da ɗan haka kuma annabi yusuf babansa yakubu yana son sa a cikin ƴaƴansa duka sai Allah ya raba su yayi ta kuka yayi ta kuka har idon sa ya duhu da kyar aka dawo aka hada su kaga nan Allah ya ce ta masa wannan soyayyar kai Allah baya son a so wani abu sai shi shi kadai sai dai wanda ya nuna ce ka so abu sannan annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya annabi na son Aisha da kyau kuma shi ma da kansa ya faɗa sallallahu alaihi wasallama wa ka mizo cikin mata ce Aisha a cikin maza bai ce ubanta saboda haka Allah ya ya sa munafukai suka jefa mata wannan saboda a samu daidaita soyayyar tsakaninsa da Aisha din soyayyar ta komo ta zama daidai an jefe ta da maganan ƙarya annabi ya san ƙarya ne amma saboda ya tabbatar da shari'a sai ya biyo mutane kamar yadda suke ya nuna kamar bai san abin da yake akwai ba amma ya sani ba za ta yi haka ba yar abubakar ta yi wannan ya sani ba za ta yi ya kowa sanin halinta amma sai kuma yana tambaya yana kuma yana tambaya don ya kafa shari'a saboda haka ne shi Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala baya son a so wani abu sai shi kadai sai kuma abin da ya nuna a so wattabi'u la'allakum tahtaduna ya fara nuna mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu so shi mu bi shi
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Ubangiji ya kira kansa a nan shi ne hasken sama da ƙasa, Allahu nuru samawati wa Allah ya kawo haske jumloli jumlolin haske guda biyar. Na farko ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila. Wani wuri ja'ala lakum nujuma tatlu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Allah ya kawo hasken rana da hasken wata da hasken taurari da hasken fitilu wannan haske Allah ne Allah ne ya kawo shi a duniya don kowa da kowa ya gani don komai da komai su gani mutane suna gani dabbobi suna gani wannan hasken sannan yayi wani haske kuma ba mai ganinsa sai musulmi aw man kana mayyitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kamar masalu fi zulumati laysa bi kharijin minha hasken musulunci kenan ba mai ganin sa sai musulmi wanda ba musulmi ba zai ga hasken ba wanda Allah ya bashi wannan haske to musulunci shi kadai ne zai zama addinin sa yana ganin kowane abin da ba musulmi duhu ne haske na biyu kenan haske na uku idan musuluncinsa ya yi ƙarfi sai a nuna masa hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallam قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Allah yana maka kirari annabi Muhammadu babban haske ne da littafi suka zo muku daga Allah kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin to imanin da yayi karfi zai ya ka ya ga imani ya hango ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama abin da yake jin daɗi sai maganar manzon Allah sai aikin manzon Allah sai halayen manzon Allah duk abin da wannan bai na ganin sa duhu ne sallallahu alaihi wasallam idan imaninsa ya yi ƙarfi sai a nuna masa hasken alƙur'ani ko da hasken alƙur'ani da hasken annabi Muhammad tare suke tafiya kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin wa anzalna ilaykum nuran mubina ya ayyuhan nasu kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina alƙur'ani kenan idan hasken alƙur'ani ya shiga zuciyarsa to yana ganin duk abin da alkur'ani ya umarni a yi zai yi duk abin da alkur'ani yake a bari zai bari to haskensa ya yi karfi kenan ya hada da hasken ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to anan sai na gaba na gaban shine wannan an ta'budu Allah ka annaka tarahu al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu Allahu nuru samawati wal ardi hasken duniya hasken musulunci na musulmi hasken alkur'ani hasken annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma hasken Allah gaba daya wannan hasken duka ba wanda ya haska su sai Allah saboda haka Allah ya kira shi shine hasken sama da ƙasa Allahu nuru samawati wal ardi shi haskakawa masu gani suka gani makafi ba su gani ba shi haskakawa musulmi su ga musulunci wanda ba musulmi ba su gani ba shi haskakawa masu bin umarnin Allah ne santa abin da Allah ya hana suka gani na Qur'ani wanda ba haka ba suna nan suna sa sabon Allah amma su musulmi ne sannan wanda kuma suka kai matukan su ga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe musu komai sai shi suke nema shi suke gani sallallahu alaihi wasallama amma in an yi so nan alladhina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tanma'innul qulub ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu iji ila rabbiki sai su zama sun saki komai sun kama Allah wazkurin marabbika wa tabattal ilaihi tabtilan kullu shay'in halikun illa wajha Allah ya haskaka musu suna ganin komai abin da ba Allah ba duhu ne ko kuma ba babu ne to wanda ya kai al-isanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu kenan haka hasken yake hasken da Allah ya ambata wa kansa da hasken da ya ambata wa annabinsa da haske sallallahu alaihi wasallam da hasken da ya addab ambata qur'anin sa sallallahu alaihi wasallam da hasken batawa musuluncin sa da hasken da ya zuba mana nan mu da dabbobi duk muna gani amma makafi ba sa gani masal nuri ka miskatin fiya misba misalin hasken nan مثل نورك من ك... الله نور السماوات والارض مثل نورك مشكاة فيها مصباح كمان فتلا ني وندا تكي تقوي لغني ينا تجندا المصباح كالزجاجة شيكو ainihin fitilan ma wani kwai ne mai karban haske wanda ya fi kowane kwai karban haske a zujajatu ka anna kaukabun durri wannan kwan wutan in ta fito logoni in ya fito sai ya zama kamar babban tauraron nan da yake fitowa da ake taurari da ake alkawaki darari manyan taurari masu haske din nan mazanuri kamar kadin fiya misba almisba fi zujaja azujajatu ka anna kawkabun durri yuqad wannan fitila ana ana kunna ta min shajarati mubarakatin zaituna daga man wata itaciya mai albarka zaituna mai mai itacen zaitun shine aka fara tsirarwa a bayan duniya shi itatuwa shi itacen zaitun din yasa aka shigo da sunansa a nan kuma da dufana ruwan dufana ya ci duniya shi wannan itacen shi aka fara tsirarwa bayan dufana kuma shi itace ne mai tsira a bayan gidajen annabawa saboda haka dai yanzu yake sham fiye da kowane wuri kamar yadda sham ta fi kowane wuri samun annabawa shi itacensa yakan zauna shekara dubu uku bai mutu ba shi itacen zaitun ka anna kawka bundurri a yugar min shayarci mubaraka ne abin da yasa aka ce mai albarka saboda itacen annabawa ne zaitunatin mai mai la sharqiyyatin wala gharbiyya wato wani abu baya kare bishiyar ko dutse ko itatuwa ta gabar balle itace ya kasa ganin rana ta gabar haka kuma har rana ta faɗi wato itace yana ganin rana ta gabar da ta yamma duka babu abin da zai kare bishiyar daga ganin rana to ganin rana koyaushe din nan yana ƙarawa bishiyar mai yana ƙarawa man kyau لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم توسس نار واتو mai na wannan bishiyar ya kadu yudhi'u shi kansa shi kadai ma kamar ya haska ko ba a kunna shi a wuta ba nurun ala nur haske ne kan haske ya dillahu Allah yana shiryar da nuri zuwa ga hasken zaman ya sha'u wanda ya ga dama ka gani makafiyan ba su samu ganin wata da rana da taurari da fitilu ba amma mu da sauran dabbobi mun gani kaga wanda musulmi ba su ga hasken musulunci ba amma musulmi mun gani marasa imani wanda musulunci su bai hana shan giya da sata da neman mata da zalunci da liwaɗi ba amma su musulmi ne to hasken bai ba su samu ganin hasken imanin da zai nuna musu alkur'ani na ayi a bari ba ha kuma waɗannan kuma hasken annabi bai shigo zuciyarsu wanda suka mance komai sai annabi ba soyayyar komai da ambaton komai da sunnonin komai sai annabi shi kare sallallahu alaihi wasallama haka su kuma waɗannan siddiƙai su kuma arifai su sun mance da komai sai Allah shi kadai a saboda haka aka buga wannan misali aka faɗe shi imanin mumini yadda yake wallahi bi kulli jahali wa Allah yana sanin da komai
في بيوتنا من الله ترفع يذكر فيها اسمه
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا سال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار كما أنتم بي الله في هزكا رانا دوتا دتوراري دفتلو بونغانزو to hasken da kake faɗa na musulunci ya za mu yi mu ganshi yace ku shiga masallaci fi buyutin azin Allah an turfa in kuna so ku shiga masallaci kaga yanzu wannan sun hango masa hangen sun shigo nan masallaci sun karbi musulunci wannan hasken ku shiga masallaci fi buyutin a cikin wasu dakuna azin Allah Allah ya yi izini ya yadda an turfa a gina su su yi tsawo su ketare gidan kowa shi yasa aka yi wa masallaci minarori da ganin gini yana da minara yana da kubba to wannan sunansa ɗakin Allah ba ɗakin mutane ba shi minara waɗannan da ake yi dogayen nan yawanci guda hudu a yi kubba abu dai wanda ya faru bayan hijira ta yi nisa wajen shekara wajen tamanin ba a makka suka faru ba ba a madina suka faru ba a makka aka fara yin minara saboda minarori dai annabi bai ce a yi su ba kuma bai gan su ba kuma ga duk duniya ta tabbatar da su a miskas aka yi aka fara minarorin masallaci babu shi a makka masallacin allah babu shi a madina masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam a dimaskas aka yi bari kuma yadda suka fara ginin minara a masallaci annabi bai gani ba bai yi umarni ba amma tun da yake annabi ya ce ma ra'ahul mu'minuna hasanan ko wa inda la hasan duk abin da mu'mini suka taru suka ce mai kyau ne to Allah ma ya ce mai kyau ne kuma annabi ya ce la tajtabi ummati ala dalala al'umma ta ba ta haduwa akan bata al'ummar gaba ɗaya an hada ta wato tana da alhurma na annabi sallallahu alaihi wasallama na na isma wato kiyayayya ce gabarin fata ita al'ummar gaba daya amma mutane cikin ta kowa da halin da yake ciki to ma mutane da suke cewa annabi bai gani ba annabi bai yi ba duk jahilci ne da rikin sanin addini a musulunci abin da ake nema abu biyu ne annabi ya ce a yi ya ce a bari wa ajakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahayakum an fantahu abin da annabi ce ku yi ku yi abin da annabi ce ku bari ku bari abin da yake musulunci kenan idan wani ya ce annabi bai yi ba annabi ta kaje wannan ba hujja bane annabi ya hana zaka kawo annabi ya hana annabi ya hana hujja ne amma annabi bai yi ba hujja bane muna shiga mota muna shiga jirgin sa muna shan ruwan kankara muna shan muna hawa motoci muna da abubuwa iri iri annabi bai yi ba amma duk ba hana mana ba annabi ya hana shine hujjar malami jahilai ne suka ce annabi bai yi ba sabai ba su yi ba a wannan ba hujja bane annabi ya hana shi da hujja duk abin da kace ba kyau to ka ce Allah ya hana kenan ko annabi ya hana duk abin da Allah ya hana shi annabi ke hanawa amma Allah ya ce duk abin da annabi ce ku yi ku yi duk abin da yake ku bari ku bari annabi ya ce idza amartukum bi shay'in fatu min masadatum wa idza nahaytukum an shay'in fantahu idan na ce ku yi kaza ku yi gwargwadon karfin ku in na ce ku bari to ku bari duk abin da Allah ya bayyana na wajibai a yi ya bayyana haramun ya bayyana wa ma sakata anhu ko wa afur abin da Allah bai ambata ba annabi bai ambata ba to a bashi yadda yake ofin sai da an ga wurin da annabi ya hana ya annabi ya hana ya rubuta ya bari amma annabi bai yi ba hujja bane wajen mara hujja ne wajen jahilai masu neman faɗa annabi bai yi ba sahabbai ba su ba wannan ba hujja bane annabi ya hana don annabi ya hana sahabbai ma ba za su yi ba balle sunan su ya shigo to wannan mana minaru na masallatai dai annabi bai gani ba bayan hijira da shekara tamanin aka zo mai minara a duniya kuma a damascus aka fara yi ba a makka ko madina ba saboda haka hujja a musulunci annabi ya hana annabi bai yi ba hujja bane fi buyutin Allah in kuna neman wannan sauran hasken guda uku to ku shiga masallaci hasken musulunci hasken qur'ani hasken annabi hasken Allah to ku shiga masallaci ku shiga cikin masallaci me masallaci bi buyutin wasu dakuna ne azin Allah Allah ya yarda an turfa a gina su a tsawaita ginin su wa yuzkara fi hasbu kuma a cika ita zikirin Allah ita zikirin Allah cikin su to da zikirin Allah ake samun haske hasken musulunci in ya samu kai ta zikirin Allah sai ka samu hasken kuma bin umurnin Allah sai ka zaɓi bin umarnin Allah utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanhiya anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullah akbar ka kula da sallah da kyau sallah da kanta in ka kula ta to ita za ta hana maka mugun aiki duk gaba ke da in ka ga mutum na shan giya musulmi ne to sallar ta ce ba ta yi kyau ba da ta hana shi in ga mutum yana dudu musulmi ne to sallar ce ba ta yi kyau ba da ta yi kyau da ta hana shi in ga mutum yana neman mata sallar ce ba ta yi kyau ba da ta yi kyau da ta hana shi in ga mutum yana sata haka haka annabi ya ce la yazil dali hin da yazil mu'minun la yasiku sariqu hin yasiku mu'minun la tabur khamra hin yasiku mu'minun saboda haka in ka shiga masallaci kai ta zikiri kai ta zikiri aka goge zuciyarka to za ka rabu da wannan kaba'ira sai ka zama babu tawwa ka zama hawa kenan fi buyu ne abin an turba a wurin karabiyar mu ai tabbatar sunan a cikin masallatayya Allah ce yau man azlumin mun mana masajid la yukarabiyar mu duk azzaliman duniya ba azzalimin da yafi wanda ya hana ai zikirin Allah a masallacin Allah أذن الأنكر بأو يذكر منه يسبيه له فيها بالغدو والآثار رجال idan an shiga an yi salloli biyar an yi tasbihi bayan sallah to za a samu ɗansu mazaje su kan za su ɗauka wa kansu wani zikirin banda wanda ake yi na sallah banda tasbihin da ake yi bayan sallah za su ɗauki wani zikirin da za su riƙa yi safe da yamma Allah ya wani garabiyar yusabbu lahu fiha bil wudu wa la tari rijalu rijalu za a musu mazaje su banda sallah biyar din da tabbiyin da ake yi da karatu qur'anin za a musu mazaje yusabbu lahu fiha bil wudu wa asali za su dauki zikiri safe da yamma suna yi wa Allah a wannan masallatayya rijalu wadansu mazaje la tulhim tijaratun wa la bai'un an zikrillahi wa iqamis salati saye da sayarwa ba zai hada ba zai hana mu zikirin nan da kamsu salati ba ba zai hana mu zikirin nan lazimi da wazifa ba birbu da wasa rijal la tulim tijaratun wa la bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa iqamis zakati siyar da yarwa ba zai hana musu zikirin Allah na farilla da na nafila da na cikar nuzuri ba la tulim tijaratun wa la zikrillah wa iqamis salati ba zai hana musu sallah ba wata ran wani mutum ya shi giya a masallaci annabi ya ce masa la radallahu alayka inna ma buniyatil masajid lil zikri was salat kai mai cigiya kar Allah ya saka gane ai masallaci mun gina su ne don zikiri da sallah ba don ai mai cigiyar batattun abubuwa ba ko daga shi masallaci don zikiri da sallah aka yi shi ina ga yawa ƴan uwana ƴan tariga dukkan masallacin duniya wurin wurin sallah biyar ne wurin karanta lazimi da wazifa ne banda masallaci uku masallaci uku na farko masallacin mutanen da suke kafirta musulmi kar mu ya kuskure ce zai je wuri yayi wazifa ko ko lazimi ba wuri yin sa bane na biyu mutum da ya gina masallacin da kudin sa aka zo za a yi wazifa da ce ni ban yarda wannan abu cikin masallacin da ku bar masa masallacin sa na uku mutum ne ya gaji wannan masallaci ubana ne ya gina wannan masallaci bai yadda aka irin wannan abu yiwa ba zai yadda bar musu masallacin su amma sauran masallacin duniya duk gaba da masallaciyan farilla ne da nafila da zikiri da wazi da lazimi da wazifa ai malamai ne suka kawo mana ɗariƙu a hannun waliyai suka ce mana ɗariƙu sai wanda yake so ne zai yi farillai kuma dole ne kowane baligi mai hankali ya yi kutuba alaikum siyamu kutuba alaikum sallah kutuba alaikum salat kitab mabuna kai to saboda haka amma zikiri kwadaitarwa aka yi sai aka ce aka ce wasu kuri ma rabbika bukratar mafilan ya yi zikrulla zikran kabiran wa tabukratar mafilan kai tusabbiha kabiran wa zikran kabiran illa kunta min al-basiran aka ce kwadaitarwa cewa zikiri din nan kayan annabawa ne kuma muminai su rike su rike tafe da yamma ko su yi shi da yawa Allah da yake wasu Allah kasiran la Allah mutu li huna ya ku muminai to Allah zikiri zikiri mai yadin ku zamu barahu sai muka ga ya wajabta mana sallah biyar sallah biyar din nan muka bincika sai muka ga sallah biyar kowace sallah zaka iya yin ta cikin minti goma sha biyu minti goma sha biyu ya bada awa daya awa ɗaya cikin awa ashirin da hudu kalilan ne ko kasiran ne kalilan ne ai kalilan zikirin la Allah kalilan ai na munafukai ne ba na mu'minai bane munafukai na ke ce musu wala yasurullah illa qalila amma mu'minai ya yuzkuru la zikran kaseera mutabbi'u bukratan wa asila saboda haka ne Allah yake cewa bayan ya kwadaitar ya kwadaitar zai ce inna hadhihi tazkira wa'azi ba dai muku faman sha'a attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa hanyoyi a gaban dan adam guda uku ne ɗaya hanya Allah ce dole ka bi ta bai yadda ka bar ta dole ka bi ta wallahu yad'u ila daris salam ina za ta kai ta ta za ta kai ka aljanna Allah ce bai yadda ka bar ta ba ka bi ta ɗaya hanyar kuma Allah bai yadda ka bi ta ba bai yadda ka bi ta ba wata kunnar bibin da kafiri kar ku yadda ku dauki hanyar wuta ban yi wuta domin ku don kafirai na yi wuta kar ku yadda ku bi hanyar wuta ku an wani ku wani ku nara hanya biyu kenan daya dole ka bi ta aljanna daya dole ka batta wuta za ta kai ka za ta kai ka amma dai race sai ka ga dama ina za ta kai ka wurin Allah kai baka da hankali ne Allah yake ina so ka zo wajen sa amma sai ka ga dama me yasa ba za ka ga dama ba faman sha attaka ila rabbi sabila to shine wannan rigun waliyai kenan Allah ya hana wa mutum yayi magana cikin abin da bai sani ba wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da aka tambaye ka baka san shi ba to ya kamata kai shiru ko ba ka kulli zi ilmin ali ko me ilimin ka akwai wanda suka fi ka ilimi to masu dariƙan nan wanda suka fi wanda suka fi wanda suka fi suka fi ka ne suka kawo dariƙan malamai ne malaman malamai ba ba malamai na sama sama ba ba kuma wanda suke cewa wai su malamai ne ba ba kuma wanda suka nada kansu malaman jayen suka ce gaskiya ne ba manyan malamai ne in ka ji an ambaci wani babban waliyi kamar shehu tijjani kamar sidi abdulkadir kamar aliyu shazali manyan waliyan allah su su kawo ɗari ko ba abun wasa ba ne ko ba ce ka karɓa dole ba tun da ba ce ka karɓa dole bar musu zai abin su mana. ya gare ya gare to allah ya mana gafara لا بيوم تجاركم ولا ولا ذكر الله رقام السلام إنت إذا كان يخلو سبيل المؤمنين الغلو والأقسام Allah ya mana gafara Allah ya shiga mu Allah ya shiga yayin da yayin yayin mu da wani mu da wani mu da wani Allah ya ka shi wani da alheri Allah ya mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ga mu Allah ya kiyaye addinin mu ya kiyaye mutuncin mu ya kiyaye kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya yi bala'i a Najeriya da dukkan duniya gaba daya Allah ya musu bi bala'i a Najeriya da dukkan duniya gaba daya duk karfin da yake neman karya musulunci Allah ya karya karfin duk karfin da yake neman danne musulunci Allah ya danne karfin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu gano Allah alheri duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira subhanallahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين